بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا شرين دا da shida ga watan Rabiul Akhir shekara ta 27 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2047 wanda ne da 19 ga watan Oktoba 2025 miladiya kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab na kuka ce fihi masail ne ko wala ce fihi masail mana cikin babu babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta قال فيه مسائل الأولى نفرق تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت فسرن فدن الله تعالى kai baka shaida wanda kake so wato wannan yana nuna maka cewa shari'a yana hannun ubangiji wannan wan shari'a da ake aka kore mu Allah wata irin shari'a ce shari'a ta tawfiqi da irshadi amma ba shari'a ta ta ilami ba akwai hidaya da matsala ke da matsala yake iya yi amma ba ita aka share anan ba hidaya da aka share matsala anan shi ne hidayan da za a karfafa zuciyar mutum zuwa ga zuwa ga imani amma za a karfafa zuciyar mutum a shaufiki a datar da shi Allah ya taimake shi wannan Allah ke iya yi amma hidaya na wato ya je ya gaya maka sakon Allah wannan yana yi wannan yana yi الثانية نبي تفسير قوله ما كان للنبي فسر فدنسا بيزمو ga wani annabi ga annabi ba wallazina amanu an yasaffir lil mushrikin kaga yana nuni zuwa ga cewa duk wani mushriki da inda ko karaba jaha ta kuraba jaha kai kana mu'mini annabin Allah sun yi zama an raba shi da sauran duk wasu mushrikai to kai ina ga kai ina ga kai ai dole kowa ma sai ya sai ya shiga taitayin sa salaka haramun ne wani wanda yake mushriki ne ya tabbata mushriki ne kuma a zo ana cin Allah ya kansa wannan irin wannan irin zakalkalewa da da su da san iyawa da su nuna kali cike na Abuja dole ba inda zai kai su wannan yana daga cikin wannan yana daga cikin sancewa daga nima da ubangiji ya maka kai da ubangiji maka nema a farkon rayuwa da cewa kai kana sunna ne kuma yanzu da an ga ka lalata wannan sunnan ta ka ka koma ka lalace to ai lamarin su sai addu'a wannan lamarin sa dai yana ba mutane tsoro saboda ba ba farkon ba karshen Allah sami ta karshe a salisa na uku وهي المسألة الكبرى تسي مسألة وتتفي جرما بح تفسير قوله مثلا فدن الله تعالى قل لا إله إلا الله كشي لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم wannan kaga cewa la ilaha illallah wannan kai tsaye abin da ake son ya kore shi ne wato ba wani wanda yake ya cancanta da bauta sai Allah a lokacin ba ta kila ba zai iya aiki ba ba lalle kace zai iya yin aiki a lokacin batun da yana bai da lafiya amma abin da ake Allah ta'ala ke bukata shine in bai baka dama aikin ba shikenan amma abin da ake bukata zuciyarka ta zama ta ta da sanin gaban ubangiji ta miƙa wuya baki da tana jin cewa shi kaɗai ne ta fita bauta bi khilafi ma alaihi man yadda ilimi ba sabanin abinda wanda yake dawon ilimi suke yake suke kai na cewa la ilaha illallah su a wajen su ai sun santa kuma wannan abin da suka sani din ba ba ba za su iya garwaya wa ubangiji bauta duk da wai sun sani amma kuma suna kai wani abu na na shirka za ga mutum yana da awon ilimi amma kuma da kuma ya halatta ma kansa da kuma muridansa shirka kaga wannan la ilaha illallah ai ba tai daidai ba shi abin da malam ke magana sabana abin da wanda suke da awon ilimi malamai a wannan balle balle amawa suke kai da shirka amma kuma ba su halarto da wannan ma'ana din الرابعة نهدو أن أبا جهل ومعه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو جهل da wanda suke tare da shi su Abdullahi ibn Abi Umayyah sun san abin da mazala yake nufi da wasu cewa la ilaha illallah sun sun fahimta ba wai cewa suke ba mutum fada baki ba a'a sun san cewa in kace la ilaha illallah abin da kake nufi shine kana ka kafirce ma wato guma kansu sun fahimta sosai idan da kana qala li rajuli qul la ilaha illallah dan imam ki anna aba jahl wa ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi idan dakhala qala li rajuli idan abin yayi wani labas ne ku karanta na kunji idza qala idza idza nina idza dakhala awwa to ai ba shi kenan kace ina duba idza qala lil rajul wanda wannan ai babu shi wanda yayi su abu jahal sun fahimta shi shi da wanda suke tare da shi muradin maza Allah idan ya ce wa mutum cewa kul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah. sun gane cewa mutum matsala ke magana shine wato kore bauta cancanta bauta ga Allah ta'ala shi daya kira da wa- ceto da neman agaji ka kore shi ga wani Allah ta'ala fa qabbaha Allahu Aba Jahal yace Allah wajen Abu Jahal man a'lama min man a'lama minhu bi asli al-islam wa yafi shi sanin asalin musulunci shi la ilaha illallah wa yafi shi sanin ma'ana la ilaha illallah ga tafiya fahimta da haka yake yake kokarin ya- ya matsa ma shi shi wato bakon maza Allah kai ya faɗa. Alkhamisa na biyar jiddahu sallallahu alaihi wa barakatuhu fi islami ammi inda maza Allah ya rika kokari da kuma kaiwa kololuwa wajen kawunsa baffansa ya musulunta amma bai samu ba. As-sadisa na shida kaunuhu istaghfara lahu falam yughfar lahu kasancewa manzo Allah ya nemi gafa a gafata ma ammusa Abu Talib afwan asari sabo الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه wannan wannan ayar radda kuma har wannan hadisin raddi ne ga wanda yake riya musulunci Abdul Muttalib da shi da wanda suka gabata aslaf ɗinsa salaf ɗinsa magabatansa wannan me yake sai nuna yana sai nuna maganar abinda wasu ke tsakalkalewa su ce Abu Talib ya musulunta me zunubin sa sannan kuma har zuwa wajen duk wasu manya daga cikin gidan a gidan a gidan a gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka mutu suna ba su imani ba wannan ayar raddi ne akan su kamar da a wancan lokaci in za ku tuna mun tattauna ne wala ka wannan bayan da aka iya haka Allah ta'ala ya ga dama in ka zo ka ce su in su shiga aljanna to me yasa su sauran mutane ku su shiga su shiga wuta in ka ce to ai yau a su jinin ma'aiki ne to Allah ta'ala ba ya kore kuma ba ya akwai da jini ba ai abin a fili yake shi ba ka sako ba ba ka sako ra'ayinka yayin yayin da ake magana a fili as-sabi'a na na bakwai kaunuhu sallallahu alaihi wasallam lahu falam yughfar lahu kasancewa manzo Allah ya nemi a gafata ba Abu Talib amma ba a karbi wannan gafaran nasa ba ba a karbi wannan abin da ya nema din ba bal nuhiya an zalika hana shi ba akai الثامنة na takwas مضرة أصحاب السوء على الإنسان wato munin miyago abokai ga mutum in ka- kana zama da miyago mutane domin ka zo mutuwa su za su halartu maka Allah ya kyauta at-tasi'atu na tara madaratu ta'dhib al-aslaf wal akabir wato munin mutum ya rika girmama abin da iyayensa da kakanni suke akai mutakar da zaran ka san shirya ka fahimci shirya amma za ka rika girmama abin da iyayenka da kakanni- magabatanka suke akai na na banza na bata to wannan zai wuya mutum ya mutu da imaninsa ko kuma ko da zai mutu da imani kuma zai mutu amma ba ya ta yadda ubangiji yake so ya zama ya miƙa shuya baki ɗaya ba Ah, wanda idan an sami magabata na yana gari to su za ka bi in ba sa- in aka samu magabata na banza to kuma su za ka iyale musu abinsu ko da kana gina masu ba zagin su za ka yi ba amma kuma za ka bar musu sun kan mutum kana kanat العشرة نقوم الشبهة المطلة في ذلك لاستدلال أبي أبي جهل بذلك shubaha da mabannata gami da magabata wato da an yi magana sai ce to da zaka bar addinin iyayenka ne kakanninka da zaka bar addinin abu da muka muka samu kaka da kakanni ana yi lis bilal abi jahl bilal saboda abu jahl shi ma gashi ai da wannan da wannan yi hujja saboda haka baka zuwa ka zo ka ce wai ai mu yanzu addinin kasar da mu malikiya ne ai saboda haka ka a kawo hadisi a yanzu abai da malikiya wannan duk jahilci ce ke sai kawo kuma ba addini ke sai kawo ba yanzu ba addini ke sai yi ba saboda duk inda aka ga wuta a ilimi ba za ka taɓa samun wai malamin wai- wai- wai- wai ya ta karkare ma wani koyo ba kuɗaɗe ba ba a haka duk ba wani duk duk yanda duk tsiyansa duk tsiyansa sai ka samu ya fita daga ɗaya biyun wasu abubuwa da da- da- da- da ya karanta wanda wanda yake ganin tafi dacewa da sunna shi za ka je ka du- ka je ka samu tsakanin qawaidi tsakanin ahlali tsakanin ish- iziya tsakanin ishmawi tsakanin eh, risala tsakanin eh, eh, eh, me yake sauran littattafai su aske ake kantawa ba inda ba wani babi da za ka je ka karanta babin babi akalla guda uku hudu biyar sai ka samu wani ya sa abu wancan wancan ya sa abu wancan kowanne sai ya dan wani zabi da yi a malikiyar ma to amma ka ka ka kana ta zo ka da ka da mutane da amma ban za ka ce sai tsaya akan akan akan akan wasu koyarwa daya ba shi wa in dai mutum katin zai da gaske ba zai kace za a zauna ka abu daya ba ka ce kaka da kakanni ko a ce ai mu haka muka gaji muka gaji a shari'anci a kasar nan to duk ko haka muka gaji subanci a in sun yi abin kirki mai bisa haka haka in mu ci abin kirki bar musu kayan su الحادية عشر نشا نشا ديا الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قال لو قالها لنفعته a wato abin lura da kasancewa aiki ana izina ne da abin da aka cika da shi aiki yana tare da al-khatima ne wato karshen aikin din la'annahu law qala saboda da ya falla la nafa'atu da ta masa amfani inda ya fada kaga da ta masa amfani to bai fada ba to kaga me shahidin shine wannan cewa kul ya ammi qul la ilaha illa kalimatan uhajju laka biha inda Allah ce wannan uhadi laka biya da ita ce shahidin shaida da ke cewa aiki abin izina da akan aiki shine kashi ba ba farko ba الثامنة عشر الثانية عشر شابي التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين متين لورا قرية gaske akan girman shubahan nan a zuciyar matattu wai me yake shubahan shine shubahan magabata magabatan magabatan la'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha saboda a ciki din a kisan da aka ba mu labari ba su yi mushi tattauna da shi abu talib ba akan wata shubha sai akan shubhan kaka da kakanni ma abu balagati sallallahu wa takririhi duk da manzo Allah dinga maimaita wannan kalma din ita ma ita wato kai mubalaga mita akan wannan kalma din fal'adali azamatiha wa wudiha indahum iktasaru alaiha saboda ma girman girman wannan kalma da kuma kasancewa ta a bayyana take ma'anar la ilaha illallah iphone saboda girman wannan shubha din girman wannan shubha na magabatan su kaka da kakannin su da kuma kasancewa wani abu a fili yake a wajen su cewa su abin da yasa kawai ba sa yin imani shine sun tsaya ne da kaka da kakanni akan kaka da kakanni sai suka tsaya ma akan wannan shubha ita kadai ba su kawo ta shubha ba ba su ce ai kaza kaza ai kakannin mu suke kaza suke kaza suke hidima suke kaza su faɗa wannan ba cewa suka yi su kaka da kakannin su kawai abin da suke kai ita ce babban shubha a wajen su tukaji tukaji to kaga nan ai kaga duk ba inda ake addini haka ai da ai ai ai duk da da sai mu koma abincin da muke ci mu koma kakar kakari ba ce iya a rayuwar mu ba ma ba ma fara haka ba ka ce wai za mu sa tufa ko za mu sa karshe mu koma da abin da kakar kakari ke sawa ka je ka je ka ga abin da muke sawa a cikin tufa da kayan da ciman mu duk ba mu canja ba to a rayuwa duk har da yaran namu har yare sai da sai da yaran mai shanka to amma kaga zai yake labar ubangiji ne warai da ubangiji Allah ya ai ba kaga ba na san zuciya kike kawo shi yasa kaga ba na ai fara maka dajiya da cewa to har ma abota ilimi bai ba maka ma magana amawa ba mai da mai da ilma wanda yake suke da'awa ilimi kaga wannan ita ce shubha da shi makalkali mata sai wasaƙiya na shekku sabin taimiyya hajjin da ta da da
wanda suke da awar cewa su malami ne ba amma mun san cewa kana shirka
duk shirɗai sun ci gaba maganar a ce wasu Allah ya ji kansu kawai suna da su mu ga da asibin masallaci da mutum da su gobe amma suna shirka suna haka kafa ana zuwa wani suna yi suna wa suna wa suna in idan abin da suke yi shi kanshi wani abin shi kansa shi kansa kai tsaye tayi daga musulunci saboda wani lokaci dan tsubba tsubbace tsubbacen ai ai hawa ne na akwai wanda za ka gani shi dan tsubbace tsubbacen ya da alaka da aljanu to galibi da tsubbace tsubbacen ya fara alaka da aljanu da yake yanki zai wuya mutum ya zama ya da sauran imaninsa zai wuya to amma dai ba za mu iya yi musu kuɗin gora ba na mu ce akwai wanda za ka so abin da suke yi kawai dan wani wasu hindumu su su- su- jin daɗin juna ce da aljanin amma bai kai da shirka ba kuma abin da suke yi sun san wannan din ba daidai ne ba su kanka eh wato kaga yanzu wannan zunubi suke babba da sauran imanin su amma kuma suna yi ne ya zama sun zama akwai wani nau'i na rusunuwa da kaskantar da gabobin su baki ɗaya zuwa ga wani aljanin inda aljanin har zai iya haramta musu sanin sanin la'asar misali ko kuma za su dinga yin- dinga yin wasu yanka da suna aljanin kaga wannan shirka ne babba na wannan ba abin da za a yi ba in fi kowa ni yadda kuke da shi ka san cewa ga yadda yake yi don kawai a zo ana cewa Allah ya kanka kanka shi kai guma abin ka iyali shi Allah ba na ya je can ya halle ubangiji a wannan ayi baka nan ma cewa akwai su aisha su ma ai.
haka mu yanzu za mu faɗi suna ai za mu faɗi suna mutane da ga su dama suna zuwa su shuna wani ci mutane da kirki to ai wani ai baka sani ba ne ya kana da sune ta baka san wani abu ba wasu lokaci su sallama da suke ba alƙa kai baka sani wani lokaci sallar zai yi ma da janaba zai yi zai ta abubuwa da yawa dai za ka wula na babu Aiso, wannan kuma in ka san ba mu irin wanda babu ne, ai ai za ka za kana bata lokaci da kana sallah bayan shi ba. Shi ma je gyara sallar nasa na ba dai na ya fara gyara imaninsa kafin magana ya ja sallah. In wanda aka san yana yi wannan harkar yanzu yanzu kamar abin sun ƙara kyakta abin ne sai ga da can yin za ga ce ana labarin wani yana binne abubuwa da yana yanka abubuwa da ƙeya amma sai ga yanzu ko ni ma sai da yanzu ba shiga lamarin mutane ba ci gaji ba kamar na ga sai fara kyauta ta suna yi Bokanci da wuya kaga mutum ya tsaye da imaninsa gaskiya. inda ya fara inda ya fara sai Allah kuma malamin tsibbin nan ba ba irin banan da basu yi ba kasan nan su suka bata malanta a kasan nan ba gidan ta to eh to ai su suna ganin waɗannan malamai ne suna koyarwa suna koyarwa a zaure shi ke jawowa saboda haka waɗannan su tsakanin sai dai sai dai wa'azi wa'azi za mu ta za mu ta mutu su ayyuka jahilai ne amawa ne sani shi sa masu cewa ka ajiyar ba'azin tauhidi aka ka ka so su yawa na abubuwa duk mata su sai abu da yi bai
Subhanallah.
na za mu tashi a wasatiya to bismillahir rahmanir rahim qala shaykh musab ibn taymiya qala yace wa yandibuna ila an tasila man qata'aka mu'minai ahlus sunna jama'a suna nusa shaida mutane cewa mutum ya sadar da zumuncin wanda ya sadar da zumuncinsa da kamar da ya tabbata a hadisi wato riya man haramaka kuma wanda ya haramta maka bai baka wani abu nashi ba kai ka mishi baiwa wa ta'fu amman zalama kuma kai afwa kan ga wanda ya zalunce ka wannan duka zaka samu hadisi da yawa suna goyon bayan wannan abubuwa sai mutum ya hadisai maganganun mazala ne idan kare maka shi a wata daya wa ya'muru bil birri walidain kuma suna umarni da a rika bin iyaye wa sulatul arhami kuma a sada zumunci wa husnul jiwari da kuma wato kyakkyawa makwabtaka makwabtaka ma ba kyakkyawa ake bukata kusan yana daga cikin tsiyacewa na ɗan adam shi ne wato a ba shi gida kuntatacce a ba shi abin hawa abin hawa mai tutsu kuma a ba shi wato makoci mugun makoci ba zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba shi waɗannan abubuwan ba ɗan adam baya duk rika yana bukata ya sami ya same su ya ji daɗi ya sami gida wanda zai ishe shi uzurin gaban hatsinsa to yana bukatan wannan wanda zai samu aminci ba wanda da ya dawo da ji zai ji zuciyarsa duk ta mutu rufe ba yana kuma bukatan abin hawa wanda yake mai lafiyayye kuma wanda yake mai aminci yana kuma bukatan makoci wanda ba zai dinga damunsa kullum suna husuma ba shi ma yin husuma wata musifa ce kuma saboda haka husnul jiwar musulunci ya mana wasulci da wato makwabtaka za mu yi ta kyakkyawa ma makwabtaka ko dai makwabtaka ta ma'ana ko makwabtaka ta jiki ta jiki shine makwabtaka wanda muke cewa wani makwacin mu ko kuma makwabtaka wanda zai zama makwabtaka ne na ta ma'ana wannan shi ma duka wannan babu laifi ko ce wajibi ma a kyautata shi misali ta ma'ana za ka ga tsakanin wanda za ku zo ku zauna makwabtaka na ba wai a gida da gida ne ba makwabtaka ne saboda tare wajen neman ku tsaya ko a masallaci ko a halin tafiya wannan kaga dukkan makwabtun makwabtu juna wannan ana bukatan shi ya zama wato mutum ya kyautata ma'amala da juna wal ihsan ila litama kuma a kyautata ma marayu wal masakin da kuma wato miskinai wa ibn sabil da wanda suke yan tafarki warrafta bil mablu kuma ai tausa sama wato bayi wanda aka mallaka ko ko kalimai ba daidai bane wanda suke suna maka kuma kuma ka zama ba sa jin dadin ka wayan haula alal fakhri kuma suna hane daga mutum ya rika fariya wal khuyala ya rika yin takama wal baghi ya rika yin zalunci wal istiqalati alal khaliq kuma ya koyi dinga daddaga ma halittu kansa ina ina ina musu dagawa bi haqqin da haƙƙi yake wannan ko au bi ghairi haqqi ko ba ba da haƙƙi ba wa ya'muru bi ma'alil akhlaq kuma ahli sunna su suna yin umarni da kyawawan ɗabi'u wayan haula an safsafiha kuma suna hani daga kaskantattun ɗabi'u wanda kusa ya zo a cikin hadisi wannan duka hadisi ne ibn tabiya ya ya wannan wannan hadisin kana mana kaman mun daukanta shi a cikin rasul buqara ko inna allaha yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha hadisi ne hasan bi shawahidi ya da shawahid wa kullu ma yaquluhu wa yaf'aluhu min hadha wa ghayrihi yace duk abin da kaga mun suna yin na kyakkyawan ɗabi'a na sadaka na kaza na kaza na kaza ahli sunna ko da ka samu mutum yana yi na a ɗabi'a sai ta dace kyauta to amma su ahli sunna suna yin wannan abin ko suna faɗa wannan abubuwan ko da wani sama fa ina ma hum fihi muttabi'un kitabi wa sunna su suna neman Allah ba su da dadi suna bin tafarkin Qur'ani da sunna ne ba suna yi ne kawai sun dan saboda su ɗabi'ansu mutuntaka ta nuna a haka ba ka san akwai bambanci tsakanin wannan in ka ce misali kana yi ne saboda kawai mutuntaka kawai kai ɗabi'an ka dama akwai kyauta wannan babu wani yabo ai sosai a'a ba ne kana kana matsa ma kanka ne saboda Allah ta lace ai yanzu ka kana yi ne saboda Allah baka lada kenan Allah saka aljanna to ya kaza kaza zamu dinga halartowa akwai zaka ga shi shi a ɗabi'ance zaka ga yana yi ne dama shi ba mutum ne mai rigima ba to kaga wannan bai kamata kowa ɗabi'ance shi dama ba mutum ne wanda yake yake mayata san mata ba to wannan kaga ba za ka yabe shi ba saboda tafiyar sa ne ubangiji halicce shi da shi haka amma yanzu ya da abin kuma ya hana kansa saboda mutum bai kitabu da sunna to wannan shine yabo shine yabo wato kuma wato in mutum kuma zai yi waɗannan abubuwa yayi su akan wato shari'a ta, ta addini kitabu da sunna ne wa tariqatuhum tafarkin tafarkin ahlus sunna hiya dinul islam shine addinin musulunci allazi ba'atha Allahu bihi Muhammadan wanda Allah ta'ala ya ko annabi Muhammad da shi ba dariƙan tijaniya ko kadiriya ko waye ba ba ba wani kungiyanci ba ke ta karkare ya maida wata izala daga kungiyanci kawai tsaba tace addini ko a izala ko kuma ko a warware ko a rabu da juna ba za ba zai yi a cira addini haka ko wani mutum wani kungiya da sun je kago kungiya wannan in akwai maslaha da za ka kago ba komi mutakar ba ka ce ka kira suna addini ba ka ce ita ce addinin baki dai ba a in ka ce min kayi ne saboda wata manufa na kuka kucin ba kamar ka ce lajina ta da'awa wani babu laifi amma in ka ce kuma yanzu akan shi zaka gina ka ko ka rushe akan shi zaka dinga soyayya ko ka kiyayya to na abu kuma ya zama ya zama kungiyanci kuma haramun ne wannan lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu sai dai lokacin a sa'ilin da manzo ya bada labari cewa al'umma su za ta rarrabu ala 73 firqa zuwa ga kaso 73 manyan kaso maki nan kullu hafin nari duka suna wuta illa wahida sai guda daya wa jama'a ita ce jama'a wa lamma kulima to mu ci gaba mu ci gaba mu ci gaba da mu ci gaba wa fi hadithin anhu aw hadisi daga manzala annahu qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi sune wanda suke suke suke wato akan abin da ni da sahabbai na muke akai wasal mutamassikuna bil islam al mahd al khalis an ash-shawb sai ya zamana wato wanda suke rike da musulunci tsantsa wanda yake zallan madaran musulunci din babu garwaye shine ash-shawb hum ahlus sunna sunni ahlus sunna jamaa wa fihim as-siddiqun siddiquna a cikin su ake sa ake samun siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihuna da salihan bayi wa minhum alamul huda daga cikin ake samun wato malamai wanda suke shiryarwa wa musabihu duja da kuma wato fitilu wanda suke haskaka duhu ul manaqib al ma'thura wal fada'il al madhkura wanda sune masu manaqib wanda suke da wato darajoji masu da aka ruwaito gabi da su tun daga sahabbai da suka bi suke tatawa wal fada'il da kuma wato falaloli al madhkura ake fada wa fihim al abdal a cikin su ne akwai abdal su abdal abdal ya zo a cikin hadisi dai amma dai hadisan galibi masu rauna a ne da kutsubai da abdalu da waye abdalu ana wasu turaku ne da ake cewa duniya ba ta tsare ta ce da su za ga su fa yake kafa amfani da su ke imtin ya amfani da wannan kalma a wannan wajen hadisan da suka zo musamman da kan abdalu shine ma aka sama nake tsammani aka samu wasu yan hadisai akan shi akan su su kansu malamai suna ta dan tantanta ma akan ma ingancin wannan kalma amma dai wasu magabata sun yi amfani da kalma da shi za shi ibn taymiya nan yi amfani da shi za ka sa amfani da su abdal su qutubi su waye da sauransu ya galibi su su waye su bai suna da kusan da suke musu su ce ai qutubai qutubi akwai gausu gausu shine galibi zai fi girma a wajen su akwai gausu akwai qutubi akwai abdal wanda duk su strafu ne da ake cewa a duniyar ma su a wajen sufaye in babu su to duniya ba ta tafi yadda ake fata ba sai ci abu ya lalace kamar wai ubangiji ma ya bar musu ne ya bar musu wato alamar duniya su su gudanar da ita to wannan ko ba haka ba haka bane kawai dai a waɗannan duka sunaye ne na wanda suka san Allah in an faɗa wa mutum shikenan a ce misali abdalu abdalu shine ma ka samu magabata suna amfani da shi ne amma maganar gautu din da suke faɗa wa dan gautu gaskiya ba zai suna ne wanda yake akwai fihi ma fihi akwai da matsala tare da shi wa fihi ma yamatu dini a cikin su ake samun shugabannin addini allazi ajma'a almuslimun ala hidayati wanda musulmai suka yi ijma'i akan waɗannan mutane shiryayyu ne irin su Malik ibn Anas irin su Sufyan al-Thawri irin su Abu Hanifa irin su Shafi'i irin su irin su irin su irin su irin su wa hum ta'ifatul mansura waɗannan wanda suke da muka faɗe su dangin mutanen su ne wato gungu wanda za a yi za Allah zai taimake su wanda aka taimake su da shiriya alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda akan su ne manzo Allah yace la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqq wani gungu daga cikin al'ummata ba za su guje gushe ba suna kan gaskiya zahirina suna rinjaye la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu da cutar da su ba wala man khazalan ko ne ya tabar da su su ba da cutar da su ba hatta taquma sa'a sai wato sa'a ta miki فنسأل الله أن يجعلنا منهم منا سا منا رقاء الله الله تعالى سنيا من cikin azaifatul al-mansura wa Allah ya zina qulub qulubana ba'da idh hadana kar ya karkatar da zukatan baya ya shaida mu wa an yahaba lana min ladunhu rahmatan kuma ya mana baiwa daga wajen sa baiwa ta rahama innahu huwal wahhab ubangiji shi mai baiwa ne wa sallallahu ala muhammadin alaihi salati ga annabi muhammad wa alihi da ala ya sahabi sahabbansa wa sallama tasliman kathira ubangiji ya amintar da wato annabi da sahabbansa da kuma mutanen gidansa aminci mai yawa da wannan ibn taymiya ya gama a gidansa ta wasu tsiyayi tana da cikin littattafansa da safa kowanne sauki sauran littattafan aka shiga to za ka shiga ana za ka ana wasu yan bayanai kuma za ka shiga ana wasu yan bayanai in aka shiga wata sarka wani sarka kiyan sai ka ga wato ba lalle ba sai an dade ana shakin tsara fushin baki shi yasa za ka ga da yawa masu karatun sunna yanzu galibi ma'amala da suke ma'amala da nan tafi ibn taymiya ma'amala ce ta abinda wani wani malami ya ji ya rubuta a wani waje sai ya ce qala ibn taymiya in su fazal fazal aka je aka kotu sai a je kai maka kotu ka je ka faɗa haka ana yi masa kuskure sosai a cikin shi maganganun sa ibn taymiya kana buƙatar ka shiga ga littafin sa ka je ka kai nin kaya kafin ka fahimci wasu abubuwa wasu littafan suna ma wasu littafan wato hidima inda ya je dinkule za ka samu ta wani waje ya fasala bayani sadaka ibn littafansa ba wai cewa ake za a tsaya ana mushi ɗiban ɗauki daidai ba inda da yawa daga cikin malamai ɗalibai ilimi ma kasan da suke yi ba ma ba ma wai wato almajirai ba galibi ɗiban littafansa da ake yi ba shi ne abin da ya kamata ba muna ganin kurakurai da yawa da ake mishi gaskiya a littafansa muna ganin ana mishi kurakurai da yawa to in kana bukatar ka fahimta shi ne suka karanta da abin da ya faɗa sannan ka masa adalci ko ka masa ka zama ka fahimci wannan za ka ga daga cikin misalai za ga da ake amfani da shi a cewa ibn tamiya ya halatta mutum ya je ya sa maka suna as-salafi ko al-athari fulan asali suka wasu maganganun ibn tamiya da a fuske zaka ga kamar yana to kuma ita magana wani lokaci ba ka daukan mata gunduwa ko siyaki ne ba ka daukan wato ka cire ta daga asalin yanayi da yake magana akai shi in ga shi ma yana ya yi da irin wannan da ya ce mun ga dinga cewa ibn tamiya asali bai faɗa ba yanzu ba ina magana wai wai a tafi rasul ko kasa da sunan ba cewa da ake ibn taymiya ya ce a ce asalin da babu shi a cikin fansa wala ga muku mafi karancin kuskure da ake aka masa kenan to an baka akwai da yawa masu masu kungiyar jihadi na su da kuma kan ibn taymiya ce maganar sa masu kungiyan kaza kowace kungiya har sufaye ma yanzu su ba shiga cikin maganar ibn taymiya suke su da kuma maganar sa su kuja da ita su fasara ta kuma kan mummunan fasara eh shi wannan ma duk da dai an an samu an sa shi a lungu daga baya zai yi tamiyan amma kuma in ya shiga tsaka daga shi sai muridansa ko altafasa in ya samu ya ya kurinta ba mu yin tafiya zagi sai ka mamaki Yana kotun. suna suna suna kotun ai ba ma shi kadai ba za ka mutane da yawa suna kotun yanzu kamar kan kabiyan malam ba ka sa ta kotun a samun masulul ba to kawai ko wata isha dara kawai suke suke kotun ko ku shiga cikin littafin ku yi duwa ba sannan ko ba wai wannan ne kadai maganganu kan wasu abubuwa na kan jami'in maza Allah bai magana da tafas bangarorin da bai da dama da yayi sai ka duba su su alistigata ya yi maganganu a wurare to za ka je ka dauko wata magana guda ɗaya wanda kuma maganar siyakin magana in ka je baya baya nuna wai maganar da shi shi ba Allah bai yarda da ita ba bai yarda cewa ba shi zaki ne ba kuma ka dauko ka ce abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa wai inda za a ba abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa tunda wai Ibn Taymiyyah malamin sa ne to sai dai sai dai a wata magana wato ya dan girgiza kai shi mai bushira ya dan girgiza kai wato alama sai da aka shi kenan to me mutuwa a ciki me mu aure babu yadda ya kasu ne ba da nassin magana a ce ibn tamiya ya faɗa wannan magana magana na yankan shakku ba wanda zai je kawo muku shi a takarda ba wanda zai kawo shi ga magana ibn tabiya ya ce ibn tabiya ya ce lalle wuta wuta tana tana da ƙarfi galibi abin da ake kafa hujja da shi abin da ba mu muka fara sani shine abin da ya zo a cikin hadal arwah ila bilad al afrah na ibn qayyim ibn qayyim ya tambayi ibn taymiya akan wannan matsala sai ibn taymiya sai ya shiru ya dan girgiza kai ya ce kai wannan al'amari ne babba saboda ya san akwai wasu daga cikin akare da ake da su daga wasu daga cikin sahabbai to ibn qayyim sai ba da labarin cewa daga baya sai ya sami tafsiri na abd ibn humayt bai ma samu damar zuwa a lokacin ba sai wasu alamomi sai ya aika wani sako ya je ce to ka je ka gaya ma malam ka ce waɗannan wajejen ya yi iskali ma ɗalibinka daga nan sai ibn taymiya sai ibn qayyim sai yazo ya wallafa littafin sa wannan mashahudi ne to galibi abubuwan da ibn taymiya faɗa shi ne a hadar arwa sai ya kawo maka su ya kawo sabani da ake da shi akan wannan magana ce mai tsawo wannan to sai kwana kwanan nan ma mun sami mu littafin risala ta fana'u ar-raddu ala ya take fana'u jannati wannan ar-raddu ala man wani wata magana ce wani wata risala muka wace wani wannan risala ina jin na karanta ta ya fi so goma saboda yanayin yadda abubuwa da yawa aka dinga tuma ibn timiya akan wannan matsala kuma har wasu daga cikin malamai a ƙasar nan da yawa sun ɗauki wannan ra'ayin sun dinga yaɗawa zuwa ahadu suna ci magana domin su ne cewa ibn timiya in ba kuma dole ne wace an dinga matsawa ana wani bansa ba ya da wasu kurakurai ya da wasu bid'o'i shi ba ya daga cikin abin da muka tattauna da wasu daga cikin malamai da yawa muka je gashi su muke muka cewa suna suka yi tafiya da irin wannan muke tattaunawa almuhim dai wannan masala masala ce mai zilli ibnu taymiya tabbata ka kace ka duba fana'u fana'ul jannati wan nar da ya raddi fana'ul janna ya yi raddi yace duk wanda baya faɗa wannan kafirci ne ya kuma ce ya daga cikin abin da malamai suka kafirta wanda suka dinga faɗin cewa jana za ta ƙare ta kanta daga ta shi ya fara sai ya kawo maganar fana'un nar fana'un nar sai ki cewa amma maganar fana'un nar akwai magana na magabata akan wannan a tun daga sahabbai wanda suka bi su da kyautatawa sai ya kawo maganganu da ake da shi a tsare na Abdullahi dan Abbas asali na Umar dan Khattab farko tukuna asali na Abdullahi dan Mas'ud asali na Abu Huraira asali na Jabir ya kawo wanda zahirinsu wanda zai kawo wato zai kawo abuwa da kuma shi abu da ya duba zahirin Qur'ani to abin da kawai in tabiya yake da sannan sai ki wato wannan matsalar kuma ba matsala ce da za a za a matsa ma wanda ya saba ya zabo ta maganar da ya ce sabanin da abin da ta shahara a yanzu ba saboda wani da yawa mutane suna da awai ijma'i ko ba ijma'i ba yace saboda ga yanzu mun kawo maka har yace ni a zuwa yanzu ma ni ban ga wani maza wani sahabi ma da yace da yace za ta kare ba amma ba fara magana fa za fa afta ba wani wanda zai fita wani kawai wutar za ta zama tana nan tana rabarbaka kawai a ce to wani a arne zo ka fita ba aka ki ba aka yi fada ba akwai littafin littafin da ya magana ce mai tsawon wannan amma kuma ba wai shi yayi ba da yayi kuma shi ya kawo ra'ayin sa bai kawo ra'ayin sa ba kawai sai ya ce to ya ce to shi ya riga kan magana sa kawai ce ya alhamdulillah sa misali tana nan shafi ne ba sun shiga shafi ayi talatin ba ya imam ya sha zuwa nan malam hudu to da irin shubuhohi da suke zama da yan shuba na na kan ce mashi na ce mashi ya zama da yan shuba ba ba da kyau to wasu abubuwa da suke dan jefa musu ya sha zuwa yake ya ce ya ce wa lalle ibn tamiya fa sai ya ya ta kuskure a wannan wajen ce na baka da wannan misali da kake magana ni ba da rabo da ita galibi galibi duk randa tsaka zaman da zan yi a masallaci ina jiran isha ana ba karatu zan yi ba ko zan haddace wani abu na ilimi inda ni kaɗai zan zauna kuma tsakanin na da sallah ɗin bata wuce ɗan minti awa ɗaya ba to in ka gani a riwaya ta ina dubawa to wannan sa nake dubawa ba in ta kama ba sai in samu ita ku duba misala ce tana nan shafi tamatir da yawa zaka farfar zaka duba ta saboda haka magana ce ta malamai suke yi wannan in mutum bai daba to shikenan sai akwai raful astar na as-sanani kuma shekul albani ya yi mata ya ɗan yi ta'aliki haka suka yi mai ibn taymiya raddi akan wannan to magana ce ta malanta magana ce ta malanta duk da duk da abinda muka muka ta faɗa a wancan lokaci wani zama da muka da uwa ɗalibai haka yake cewa su masu mai ibn taymiya raddi din hatta shi raddin da su sana'ani suka yi in ka ji kalma za ka ga ibn taymiya na wani falak su suna wani falak ne ba in ka haɗawa za ka kawai nasu ma bai kalma saboda haka in idan in abu guda biyu da yin tafiya ya kawo ya kawo wani asarai to kuma yace an fassara su a wajejen inda ubangiji ya ta'allaka ya ta'allaka abubuwansa da mashi'ansa da kuma inda kuma ya ta'allaka abin da kuma da wani iyaka da bikin da fiya a haƙa ba yace ana magana ne akan kafirai wannan maganan ka zo ka ce ka zo ka ce ana magana wai wanda suka in shiga su tabi ta so ana maganan kafirai ne kace aka ce al-ahqab al-ahqab shine abu ne da iyaka sannan kuma da ya zo kan wuta sai ce a ba alghayr majhul amma da ya zo kan aljanna ce inna rabbaka fa'al lima yuri eh alaka ta abin da irada sannan kuma ya kawo ayoyin ayoyi isamta a babu nayi babu wa balagana atal ladhi ajjatil da irin wannan ayoyi da su ne miya ya kawo sai ya ce to a karkashin wannan su Amr bin Humayd suke yin tafsirin wannan aya suke kawo na akare din wani kenan fahimta su haka wanda yake jin cewa bai masa ba to sai zai kwakwance shi ma haka ake magana ta ilimi ba wai ba kawai ana ɗiba kamar mahaukaci ya ne ba kawai kai baka yadda ba ko ka saba mai jima'i shi ya ce maka a cikin sahabai bai ga wani wanda ya saba ba kai ce ka kawo wani sahabi da ya saba shi abin da faɗa kenan shi yasa fazal fazal wani daga cikin yan bani na iya da suka suna cewa in iya wannan bid'a ya zo da shi sai fazal fazal ke cewa gayan abin da za ku faɗa a wannan matsalar ka ce za a yi na kuskure gayan abin da ku faɗa ku ce ra'ayi na marzufi ya ɗauka in ma ya ɗauka wanda ma maganar ka ce ya ɗauka ma babu shi alta shi ya gaya maka bambanci tsakanin kaza da kaza ne zai kawo maka bambanci kuma yanzu ɗabi'a sana ma haka yake shi in ya zo zai ce maka to ga wannan ga ga ga in ga mashigan maganganun su ga kaza ga kaza ga hujjar su ga ko wancan ma sai ka musu hujjar shi fa za ka zaki ce wannan amma maganar sabani tsakanin maka mata an san akwai wani sabani akan wannan masalar so wannan masala ce da za ta iya zama mazalul ilmi wani abu ne wanda yake baya shi da wani amfani sai ilmace za ka iya zuwa kawai haka nan gaban amma ka zo ka ce a zalme ka ce wai wai an shi fita ana fita a yi wannan kaga wannan banna za ka yi da sauransu ba ina ana talace ba a fita lalle ba a fita to amma shi ko malami idan wani wasu dalilai ko shi ma ba wai ta'asisan ne fara wannan maganar ba tambaya ce aka masa kuma wasu abubuwa yake yake yake yake wato wannan din su yake fayyace su shi ibn tabi'a ya ce ya tafi yayi wannan bayanin kaga ya baki magana a da har sai ibn qayyim ya matsa mishi ya je aika masa da wani tafsirin sa Abdul Muhammad da sauransu masala ce mai tsawo wannan a shi ne ko ibn qayyim da ake cewa kamar ya karkata akwai daga cikin abokanmu yan uwa a nan Kaduna na samu haka yana ta yada wannan maganganu din na buga masa waya da buga masa waya ce ka samu wani dalili ne da kake cewa ibn tabiya ya shi ga ra'ayinsa akan wannan masalar ce ka annahu malan ce a kace ka annahu malan ai ka kamani kike yi ko a cikin magabata ko akwai wanda suka yi mai imtimi a raddi kan wannan ma su asurki amma duk zalunta shi suka yi ba inda ibn ya faɗa wannan magana kawai dai ya ka- ya mata kullu dalilai shi da ya mata kullu dalilai kuma ya baka ya bai- ya kawai ya ce alhamdulillah ya kullu ta kusa babu ya ya ya rige naka wanda wasu daga cikin malamai suke cewa kamar ma ya karkata shine ibn kai kuma shi ma shi ma ba tabbas kamar ya kamar ya karkata kuma shi ma wannan babu tabbas matsala ce mai tsawo wannan matsala ce mai tsawo kuma shi- ita fitan fa ba wa fita ne ake magana wai ka wai ka ji ka shekara biyar an maka abin da shi ba ma haka abin ce fita ce fita ah, shiga ne wanda yake ba za ka taɓa fita ba matuƙar fita na nan ba za ka taɓa fita ba matuƙar fita na nan an yi magana take cewa za ta yi tahawuli ita wutan daga baya ta juya zuwa wani abu ko ko a'a to wannan ita ce akan wannan magana su su kuma ta kafa aka rawaito daga wajen su da su ibn mas'ud su jabir su abu huraira su abdullahi ibn amr ibn al-as su ibn abbas to idan mutum ba yana son ya ce shi bai da mutum sai ya ce wannan ruwaya bai ce bai da su ba wannan rauna nawa ya rauna na wanda kuma rauna nawa din wanda akwai shawahi da yawa so ai ba su shiga eh suna da tsawo ne magana ce mai tsawo in muka shiga to magana ce wanda babu za mu ci gaba da kashi kan bayan nan ba eh matsala ce ma tsawo Ah, ba ta da wani ah, asalin ba yi da wani ah, wato tasirin sabanin bai da wani abu da saboda duka malamai sun yi tafaki akan cewa ah, wannan yana daga cikin abin da ma ba bai kamata a zo ana wani yayya- yayya ta shi ba yanda Allah ta'ala ya ce ya haramta ma mai shuka aljanna kafiri aljanna to wani haka yake haka ba za a ci gaba da faɗa waɗannan asarai din ai ba wai hadisai ne ba asarai ne sai dai da wuya da wuya ka ya zama ishtihadi zai iya shiga ciki shi na daga shi sa ibn taymiya shi ya ya kawo na magana shi ibn taymiya ya daga ciki ko fahimci dariƙar sa tabarkin sa ibn taymiya ko ya da ra'ayin sa shi in ji akwai ra'ayin sahabbai bayan Allah kewa sai duk abu duk mutuwar da za a yi sai da a yi. in kun ga dama ku ce masa da abin da ku gaya masa in ji akwai asalin sahabi wallahi zai tsarki shi yasa za ku ga kan isa na garani garani ibn taymiya ke tsallakewa so da yawa malamai su tsallake suka ce su wannan ya bai dai dace da mata mata mai aiki ba kaza kaza kaza kaza idan ya ce ya shi shi ma shi ya makara shi imani ne yasa shi inda akan akwai sahabbai akan abu to shi ka aje hankalin sai shi wannan shi usul ibn tabiya saboda haka mutum ya rige nashi ya masa koyi masa bayan nan kuma shi shi ta- shi ya jiyo to mu shiga wani wani littafin mun tsaya sosai so za mu ga me za mu sa kan uh, tafin ibn taymiya afwan wannan akwai abin da na fara dubawa kuma ai an kun dauki hankali na ku ina in- ina wasu din ta kada Allah bari na ka bude mu na ka in gani ai ba ai a- waɗannan duk aka- duk wannan babu littafi da abu ba wallafa ba kan wasu abubuwa da ake zargin ibn taymiya da shi za ku muna yawan maimaita tasul hawali akan wannan sun fito da ibnu taymiya ba karami ba sannan kuma sai wannan alqawl bi fana'in nan shi ma sun fito da ibnu taymiya kan wannan sun ma cewa yana faɗan ya qulu bi qinabil alam da sauransu Ah. Eh. ok to to to to to kun ga kun fahimci magana ibn taymiya nan ai kaga in aka ce lamma dole ana buƙatan wato eh, ƙarashin jumla ko duk cewa eh, wannan wasarar ne ya kamata ya haɗe ta nan wannan lakin ya kamata ya bam- ya ra- ya- ya rabe ta lakin sai dai lamma a khabarin nabi lokacin matsala ya bada labarin cewa za a rabu na na na na kai wannan wawun na ɗauke ni na wawun yazo tsara ne babu wannan wawun nan tsara ne ko da wato ai ai kamata ku gyara ba tsara sai zama shine shine karashin jumla a lokacin da lakin lamma lamma akhbara nabi lokacin manzo Allah ya bada labari anna ummata wa ta'al ummata safatariqu za ta rarrabu za ta yi kaza tsara musulmi sai tsara mutum gode sai wanda suke rike da addini suke rike da musulunci tsantsa suka zama su ne ahlus sunna an fahimci maganar sa da yake yi da can ai ana da can kowa in sabu sun sabu ga musulunci yake magana amma lokacin da aka samu sabani sai zama masu rike wannan musulunci garari da garautu ne a halin suna kawai an fahimci magana sa nan nan sara shine shine shine wato kaman amsa ta jawab na na lamarin masha Allah kawai kai ma wawun ya kawo wani ko sara ce babu babu to ya za mu tashi da kun ga a hankali sannu sannu kai naka ai ba yara tsarin sannu sannu baya hana a tafi kaga a hankali wasu da tafai da muka sadan ba sai mun maka kara wasu mun saki ta mun gama na ina ina sai dai sai dai da yawa ba dauka ba na'am to shafi nawa ne نعم تو تجريد التوحيد المفيد نا المقديزي sai mu dan yi kadan wannan saboda mun dan ja harin fashi a can am kar ku manta al-maqdisi ya dauko magana ibnu qayyim a cikin madajin salikin ibnu qayyim ya kafa ya kafa hujja da hadisi na yaknam ibnu salim ya ce wa yaknam ibnu salim wa in tukullima fihi ko da akwai magana akan sa lakin tabahu salama bin wardan amma dai yaknam ibnu salim matruk ne gaskiya shi matruk ne saboda haka hadisin sa ba zai wani amfani ba to shine yadda haka dai da yake rima kafa dabi'an ibn al-qayyim ko ya kawo ka abin da yake zaifi ne amma in ya je gaba zai kawo maka wani abin da yake sahihi kuma ce wala huwa aslu sahihun sai dai kuma hadisin yana da wani asali ingantacce min hadisi malik hadisin malik an muhammad ibn shihab wato hadisi ne da ake ruwaitowa ta hanyar muhammad ibn shihab az-zuhri an humayd ibn abdurrahman ibn auf daga humayd ibn abdurrahman ibn auf an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi wannan hadisin malik malik ibn anas kenan ko malik ibn anas daga ibn shahab az-zuhri ibn shahab daga humayd ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira kun gane isnad eh haka wannan isnad sahihi ai ko isnad sahihi wannan malik imam an imam an humayd imam an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala madalla sallallahu alaihi wasallam ya ce man amtaka zawjaini fi sabilillahi duk wanda ya wato ciyar da wasu dangogin abu guda biyu shine zauj ana kamar misali ya ciyar da naira dubu gobe ka ƙara ce da dubu jibi ƙara ce da dubu kaga dangin dangin abubuwa ne makamanta juna shine zaujaini ana an fahimta zaujaini ayna wa ayni mutamathilai fi sabilillahi nudiya fil janna za a kira shi da aljanna ya abdullahi ya kai ya kai bawan Allah هذا خير وانا الخير فمن كان من اهل وانا الخير اكاي اي توتاي haka haka ne abin ko kaman kana min ahli salati duk wanda ya zama shi sallah yake yake yawan yi a duniya nu da min babu salati za a kira shi daga ta kofar masallata kaman kana min ahli jihadi duk wanda ya zama daga daga wato shi jihadi yafi ya fi samun kokon Allah ta wannan bangaren jihadi ya fi girma a aiki alheri da yi nuriya min babu jihad za a kira shi daga kofar masu masu jihadi wa man kana min ahli sadaqa duk wanda ya zama shi ya daga cikin masu sadaka ne du'a min babu sadaqa wa man kana min ahli siyami du'a min babu rayyani wannan sune wato kofa na masu azumi fa kana abubakar sai abubakar ya ce radiyallahu anhu ya rasulullah a ما على من يدعى من هذه الابواب ضروره فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها ce ma alaman yud'a min hadhihi al-abwab darura ce babu wata larura akan wanda aka kira a wannan kofofi ne kowa ya kira shi kaga wannan ai babu ba matsala fa hal yud'a ahad min hadhihi al-abwab kulliha to za a iya samu wani mutum da za a iya samu an kira shi ta kowace kofar nan duka kuma an fahimci tambayar Abubakar ta kowace kofa shi a kira shi ya sa ya samu sa'a wato sai zama kowane aiki lada shi ya samu ya samu ayin can jaras qala ce ce na'am yace tabbas wa arju an takuna minhu ina fatan ma kai ka zama daga cikin su kai Abubakar wala ila ayyabo ne ga Abubakar kaga ko da wancan hadisin da muka farko muka muka muka wato hal minkum ahadun at'ama al-yawm miskinan hal minkum ahadun adil yawm maridan hal minkum ahadun tabi'a al-yawm janaza ko da akwai rauni a tare da shi amma kuma kaga wannan hadisin yana mushida shi yasa ibnu qayyim kawo wannan هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا هكا هكا هكا aka ruwaito aka ruwaito wato yake ruwaito daga malik mawsulan musnadan ya ruwaito shi wato da sanadin isnadin sa yahya ibn yahya wanda ya ruwaito shi ne yahya ibn yahya yahya ibn yahya ina tsammani yana nufin yahya ibn yahya at-tamimi malamin imam muslim ana eh amma sai ku je ku duba shi sosai ban sani ba ko ok to ya ina ji allaifi din ne daga nan wannan ya ce a ce al-muwatta ya haya bin ya haya allaifi kusan ya haya bin ya haya muna da su guda biyu masu ɗaliban imam malik muna da ya haya ibn ya haya allaifi mai muwatta nan ko kuma ya haya ibn ya haya at-tamimi wanda aka ji shi ibn imam muslim ya rawaito muwatta ta ta hanyar sa eh in ka ji imam muslim ya ce yana ruwaya daga ya haya ibn ya haya ba allaifi yake magana ba yana magana at-tamimi kuma ya ma wannan mai muwatta zama malami da ya san abin da ke sosai shi mai motsan sosai yana da abubuwa da malamai ke cewa ko a motsan ma bai kyautata su ba wa ma'an bin isa da kuma ma'an bin isa al-qazzaz wani ya daga cikin manyan almajin imam malik ma'an ibn isa na a wannan dai dan dan andalus ne shi al-laifi shi kuma wannan shi shi a gabashin duniya yake wa Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak duka sun ruwaito sun ruwaito wannan hadisin da isnadin sa wato da sadajin isnadin sa Malik an ibn Shihab an Humayd an Abi Hurairah an fahimci inda yake abin da yake magana yace wa rawahu Yahya ibn Bukair Yahya ibn Bukair al-Misri wa Abdullahi ibn Yusuf Abdullahi ibn Yusuf Abdullahi ibn Yusuf at-Tindisi wanda Imam Bukhari ke rawaito motsa daga ta hanyar sa surwato wannan hadisi an Malik an Ibn Shihab an Humayd al-Mursal surwato shi wato da isnada da tsantsi babu ambatan wa babu ambatan Abu Huraira a wannan kawai riba kafa ce da yake da waɗannan shi al-Maqriri malamin hadisi ne shi Ibn Qayyim malamin hadisi ne shi ne dai anan ne dole sai an kawo maka Allah maka sira a hadisiya cewa yake yi Yahya bin Yahya da ma'an ibn Isa al-Qazzas da Abdullahi ibn Mubarak sun ruwaito wannan hadisi daga Malik daga Ibn Shahab daga Humayj daga Abu Hurairah daga manzo Allah kaga wannan ya sari ya cika yace kuma an samu Yahya ibn Bukayr da Abdullahi ibn Yusuf at-Tindisi sun ruwaito shi daga Malik daga Ibn Shahab daga Humayj ba tare da ambata Abu Hurairah ba halan mursal kenan sai ce wa laysa huwa inda al-Qanabi mursal wala mursal yace kuma ba a saba hadisin a wajen wato al-Qanabi ba al-Qanabi a cikin marwata mawaza ya kowa tabbata da shi da Abdullahi ibn Yusuf at-Tindisi yace to amma shi ba a samu a cikin matsan alqanabi ba ko musa din ko musa ba a samu hadisin baki ɗaya ba to duk da alhafiz yake cewa amma an samu imamu zara kusani ya ruwaito ta hanyar alqanabi din shi ma wato ya ruwaito hadisin ce fala'allahu hadatha bi kharij al-muwatta shi ma kuma yahya ibn yahya yahya ibn bukair alhafiz ibn hajar yake cewa azara kusani ya ruwaito ta hanyar sama mausulan sau da haka an dai rawaito hadisin wani lokaci imam malik wanda suka rawaito muwatsa sun rawaito hadisin wasu kuma sun rawaito hadisin a wajen muwatsa amma sun rawaito shi ga malik wasu kuma daga cikin wanda suka rawaito muwatsa sun rawaito hadisin da isnadin sanaje wani lokaci wasu kuma sun rawaito da isnadin sa wanda ba ke a gutsiri wanda da alama daga imam malik aka samu wannan imam malik wani lokaci yana haka yana haka wani lokaci hadisi ne kawai ya ga dama shi wani isnadin wani lokaci ya ga dama shi ya nade maka shi almuhim dai hadisin ya tabbata wa ma'ana qaulihi ma'anan fadin sa man anfaqa zawjaini wanda wato ya ya ciyar da abubuwa da abubuwa jinsin juna ya'ani shay'ani min naw'in wahid wato abubuwa guda biyu ya ciyar daga cikin nau'i guda daya na hawu dirhamaini kaman salalla guda biyu dirhami biyu au dinaraini ko dinari guda biyu an farasaini au qamisaini ko wato doki guda biyu ko kuma taguwa guda biyu waka zalika man salla rak'atayn haka zalika wanda ya salla rak'o'i biyu biyu biyu aw mashahi sabilillah ko wanda ya ko wanda yayi ya tattaki a wajen daukar kalma Allah ta'ala wata yin tafiya ba daya ba daya biyu akalla ko biyu ko uku ko hudu kaga dai ba su daya ba aw sama yawmayn wa nahwi zalika wa inna ma arada wallahu a'lam abinda bazalla yake magana a akalla takarari mafi karancin wato maimaici maimaici ne biyu ko wa kallo wujuhil mudawama kuma mafi karancin dimanta kan aiki alkhai al'amal dimantuwa akan aiki min amal birri shine wato abuwa guda biyu da annal ithnain aqallu jami saboda abu guda biyu shine mafi karancin jami shine nan mazala yake magana to mu tsaya anan fa hadha kal gaifi saboda zai magana kan wasu abubuwa na ihsani eh a mu bashi ba samuwa ba bashi ba ba damuwa zai sace mana bayani wasu abubuwan da mun taba yin bayani mun taba yin bayanin ihsani yanda ake samu lokacin ke kanta a shafa yanda wato wani mutum zai zama yana tare da halittu amma kuma hankali shi na wajen ubangiji to shine ibn ibn ibn qayyim zai mai ta'ala to insha Allah sai mu abin nan. sai wanne ne eh eh ya usuna idan idan ina tashi nan kafin shiga gida ku tuna mun ba sai in samu ku a group wanda littafi a rabu ala man yakulu fana idan nace wallahi sai ku je ku duba amma dai ba tattauna ta ba yanzu ba matsala ce mai dan sansi sosai eh ai kai mun gama da wannan البناء في باب الإيمان كو يو لأني يا وصلنا كما ذا البناء أنا شيخ بن فودي أنا اللي بقدر شيبة البدع في باب الإيمان بدعوا يا باب الإيمان وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب abinda mutane suka kirkiro a wannan babi allazi huwa babul imani shine babin imani min albid'i shaytaniya na bid'o'i da shaytan ya kawata musu famin dalika daga ciki shine at-ta'assub fi dini mutum ya dinga ta'assubanci a addini makawan bi wa huwa bid'atun muharramatun ijma'i ce wannan bid'a ce muharrama abin haramtawa ijma'in malamai ta'assubi shine ka rika bin maganan kawai mutum kawai dan dan kai dan gani kashe shi ka san daidai ko baka san daidai ba kawai ba amma ka dan ta'assubanci ne ta'assubanci ana yi malaman mazhabobi ana yi malami da kirayi a yanzu ko ma me dai yanzu maka shiriya ta bayyana maka kuma kawai ka tsaya ka bar shiriya din ka karbi wani ra'ayin wani mutum kuma ka ce a kansa zaka gina ko ka ko ka wannan ko ka ra'ayin wani wani dan siyasa a galibi mu kula kwarai da gaske kaga mutum ya ce zai siyasa kawai dan neman abinci sama da babu laifi na ce babu laifi wato ina magana yana sanya al'amari ba wai babu laifi a diyance ba a amma kada wani dan siyasa saboda shi bai san addini ba ya zo da wasu tunaninkansa amma da siyasa akida aka wace siyasa akida ko an shiga an shiga wurin ubangiji ba wato kuka kuka siyasa sana'a kuka sana'a kada wato siyasa kada nan kada hanje wannan abu ne da zaka yi amma kar ka siyasa akida me yake siyasa akida zama kana kiyaye tunanin da kungiyar ku take fa kawowa akan wannan tunanin kake kake yi ko kake yi kake soyayya ko kake kiyayya ya hatarin cin karshenka da kaifiyanka da ziyinka da riga da kake sawa kana yi daidai da abin da wannan kungiyar ta dar maka to wannan ko kungiyar addini ce ko kungiyar addini ce mu ce ta izala misali wannan wallahi akai wannan amma ubangiji cin ka saboda ubangiji baya son a mashi irin wannan shi aka ji almakari ya kawo wannan magana a baya ya kawo har maganar aski da wayan sauransu wannan shine ake malamai ke magana in dai zaka zo ka ɗauki wani abu idan maka aƙida a cikin zuci akan shi kake yin wala'i da bara'i da ya zama addini ba ba kula kwarai da gaske ta'assubanci mutum ya dinga ba wani makawa bi kaga abu ya kai zuciya kuma wamin suna da bambanci da dalilin ba yi da wani banci babu shi duk makawa bin da ai wamin dalika idkhalul awami fi shubahatil jidal daga cikin bidoyi shine aje a shigar da ama mutane a cikin shibohi na jidali na musu da ake yi na musu da ake yi akan Allah kan addini kan imani kan kaza kan kaza kan kaza ka shiga da amawa cikin wannan shibohin ko bid'atu muharramatu ijma'i ce wannan bid'a ce abin haramtawa ijma'in ma sai dai idan an samu shubha kuma sai ka zo ka kore musu amma haramun ne ka ce ka dauko wasu abubuwa da mutakalli wasu ka kawo wanda wani lokaci wasu lokaci ba su da wani wani samara babu wani tasiri ko wani amfani ka zo ka dinga nanatawa ka ce wani maza Allah ai aljaharul fard ne jaharul fard wai wani jaharul fard jahar yanzu ka kamar kamar misali yanzu scientist suka zo su damu mutane da gama garin mutane su musu bayani waya waya atom yake atom din kuma akwai proton akwai menene sunan bimba neutron neutron ko da wani ne da electron su su suna su suna damuwa ne a zo a mutu bayani ko a ce wai wai shi a atom din wani abu ne da ba za a iya raba shi ba raba shi ba shine shine wato smallest particle da ake magana waye waye waye waye wani an ka lokaci da kai wani bayani za ka jefa cikin cikin rudani kai ka ga musu abin da su gane kawai to da kuma shi kawai ka zo ka magana cewa shi maza Allah shine wato aljawhal fard shi da- da- shine kaza shine kaza a ta kawo wasu abubuwa na hakika Muhammadiyya wasu abubuwan ma hankali ba zai dauka ba to wannan duk ba ga haramun ne a shiga ciki Ah, haramun ne a shiga ciki ko a dinga kawo wasu wasu kulli iri shi yasa ibnu eh, Malik ibn Anas yake cewa man ja'ala dinahu gharda lil khusumat akthar tanaqqul duk wanda ya zama ya mai da addinin shi ah, ya zama addinin sa yana bin wato ah, watsa watsa kwakwalwa da mutane to zaka same shi ba shi da addini daya yau yana wancan addinin gobe zai bar wancan addini ya wancan addini saboda yanzu wato zaɓi san ka yake yana waye fi zaɓin baki ne sai kuma ke cewa kuma ah, aka zo aka ce mishi a zo a yi husuma kan addini yake da to kaga ni ina kan yakini da na al'amari na kai da kake kokonto je ka samu mai kokonto ku ci bar ku ci bar kokonton ina yakini kaga ni kuma yanzu ka ci da baki ba zan bar addini na to wannan shine addinin musulunci na gaskiya husuma shiga cikin husuma iri iri irin wannan kan shiga bar imani ba nan ba namu bane idan dai wani ya kawo shubuhi to wannan kuma yana daga cikin addini kuma mu zo mu kore wato shubuha daga addini wannan babu laifi wa min zalika ifsadu aqaidil muslimin daga ciki kuma shine wato mutum yazo yana bata aqidin musulmai wa huwa bid'atun muharramatun aidan ijma'i wannan duk bid'o'i ne na haramun a ijma'in malamai wa min zalika daga ciki al khawdu fi ma la yuftaqaru ilayhi mutum ya dinga kutsawa a cikin abin da ba a bukata min ga wamil mutafalsifina daga cikin abubuwa wanda yake ah, suke da wahalan fahimta wasar kakiya na masu ilimin falsafa wa huwa bid'atun muharramatun ijma' wannan shi ma bid'a ne haram na haram ka shiga wasu abubuwa wanda ba su da wasu amfani kaga farashi ba sun kawo wasu abubuwa iri iri shin wani in an tashi da jikin mu ne za a tare da mu ko ko da ruhin mu ko ko da kaza su kan kawo wasu abubuwa wanda da can ma makabata su wasa kawo su ba to amma idan suka riga sun kawo suka ce suna tantama akan cewa da jikin mu ne ko da ruhin mu za a za a yi tashin kiyama kai babu laifi kuma ka kawo ka ce a da jikin da ruhin duka za a yi tashin kiyama saboda kai ko da wani shubha ta su an fahimta sai mu tashi fi itibari hadha hadhihi albid'a to sai mu karanta mu fara ta'alimin ta'alimin sa'al na az-zarbuji za mu sa za mu sa insha Allah wanda suka dan yawa da za mu tashi muwazaba muke ko shi ma wannan sai mu dan yi dan kadan sai mu bar shi na dai annan ja numfashi yace fala wala budda li talib talibi wajibi baka bari shi ba ba wajibi ga ɗalibin ilimi saharin layali ya rika raba eh, wato ya dinga wato ra- hana irinsa bacci da dare ba fa yadda za a yi za a katin da haka dole in mutum kuma shi a jiki shi da dare lokacin bacci sai to kuma ya zama- ya zama da ranar kuma duk awo- awoyin nasa na karatu sai ya bacci da dare wani babu jiki amma ya dole ya rika raba hana irinsa hutawa ya dinga hana jikinsa hutawa saboda neman ilimi ilimi ba a samun shi da da raha manzo Allah sai kun ga shi ma sanda aka za mu shi wahayi sai da aka- sai da sha maza kuma har ila yau in an za mu shi wahayi har lokacin da aka za mu shi wahayi zaka je inna huwa la tafasada araka yana yin gumi in mutum yana in yana kusa da kai zaka ji alamar ya ƙara wato wani nauyi da sauransu alamar ana saka ana saka mushi wasu abubuwa masu nauyi yana shan wahala saboda haka yana kan dabba dabba za ta zama ta ta ta ta ta ta ta wato risina to kaga duk wani yana nuni zuwa cewa ilimi sai da inna sanulqi alayka qawlan thaqila ilimi yana da nauyi yana da nauyi saboda haka ba yanda za a yi kuma mutum ya same shi kawai da raha ba a samu shi da raha da da da- da hutawa mala ce bi qadar al-kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-aza tarumu al-izza thumma tanamu layla yaghusu al-bahru man talaba al-laali bi qadar al-kaddi gwargwadon yanda ka sha wahala taktasibul ma'ali za ka samu abubuwa madaukaka da kake bukata wato inda kai zafin nema ma ka san kuma tauhidin ubangiji ne zafin nema kamar yadda ba shi ke ke magana ba shine hakika ne ke kawo samu ba amma dai sai akwai tauhidi amma duk da haka in ka ci gaba da zafin nema sai ubangiji kuma sai ya ya- ya- ya fawala maka ya ya ya ya ya miƙa maka abin da kake bukata amma talabal ula duk wanda yake neman daukakun abubuwa sahiran layali to shikenan sai ya zama ya hana idan sabaci tarumul izz kana bukatan buwaya da girma thumma tanamu lailan sai kuma a samu kana yin bacci da dare ya qusul bahra man talabal laali ai man talabal laali wanda ke neman lu'lu'i a a- a- a- a kasan teku ya gusul bahara shine wanda yake ninkaya cikin teku ba shike ninkaya cikin teku ba to kai ma dole sai kai ninkaya cikin ilimi kai ninkaya a da himmarka ululul ka'b bil himma bil awali wato daukaka ana samun ta ne da himma himma madaukakiya wa izul mar'i kuma girman mutum fi sarin layali ya zai samu ne ya hada idan sa bacci wa man rama al ula min ghairi kaddin duk wanda yake neman daukaka ba tare da shan wahala ba adha al umra zai zai toza rayuwarsa fi talabil muhali wajen neman abin da ba zai yi ba taraktan taraktun nauma rabbi fil layali wannan rabbi sai ka dawo ka ce shine kira yake rabbi ya ubangiji na taraktun nauma na bar yin bacci fil layali a dara- darare masu yawa li ajli ribaka saboda neman yardanka ya maulal mawali ya wato a a a- maula na dukkan dukkan mawali maula shine wato a a- wanda wanda zaka dogara gare shi wanda kuma zaka wato koma da lamarinka gare shi wanda kuma zaka ga dai eh, bayi suna eh, zuwa gare shi su- suke kai kokansu shine maula maula kamar shugaba eh to shine ya maula al-mawali ya wanda yake duk duk wani wanda yake shugaba mai girma to kuma shi shine mai girma a wajensa fa waffiqni ka datar da ni ila tahsili ilmi zuwa je in samu ilimi wa ballighni kuma ka kai ni ila aqsal ma'ali zuwa ga wato mafi kololon daukaka to sai mu tashi wa qila ittakhidh al-layla jamalan tudrik bihi amalan so da mun dan dade to ina mai ilimi sai an tashi fa sai an tashi harkar nan sai an tashi gaskiya da za mu tashi a cikin tafsiyatul muta'allimi na bid'utul ulama ar-rabbani na shekuna muhammad sani umar shafi na nawa to ban ji ba arba'in kace wa haka amsilatan min ahdath at-tarikh sai ce to gashi na rikar da rikar da kai misalai daga abubuwan da suka faru a tarihi na wato cewa malamai ba sa neman shiga da ilimin su da khalal basra ta shamiyyu a- a wani ba- wani bashami dan kasan sham ya shiga basara yud'a ja'far ibn subay ana kiran shi ja'far ibn subay wa kana jahilan kadzaban ya zama jahili ne makarici فاستغل تشوق محدث البصرة لسماع حديث الشاميين سيا واتو ريبتي شوقي na ma- malam wato ɗaliban hadisi na basara shauƙi da suke da shi na su ji hadisan mutanen sham sai ribaci wannan damar fa akhadha yuhaddithuhum bi ajaiba bi ajaiba babu bi ajaiban a, bi ajaiba ku gyara shi sai kawai ya- ya rika ya rika ya rika- ya rika wato ba su hadisai hadisai na abubuwa da babban baki wanda in suka ji a- a- abubuwa ne da baki da ba a saba jin su ba an al-qasim ibn abi abdurrahman daga al-qasim ibn abi abdurrahman fajtama an-nasu hawlahu daharan mutane sai suka taru a wajensa suna sauraron wa- wannan hadisan nasu saboda ba su saba jin hadisin ba tsawon zamani wajaza alaihim kadhibuhu a kuma wato ƙari- ƙaryansa sai zama ya zartu zuwa wajensu ya zama har ya ya kita su ya shige su kuma fadahu Allah sai daga baya ubangiji ya bankada shi fanfadu anhu suka watsi suka yaji shi gani shi makare ci wala kuma ana samun su fa'a yanzu ana samun su ha'a yanzu masu karyan ilimi muta'alimai akhraj ibn abi hatim bi sanadihi ibn abi hatim hatta har ila ya sake fitarwa da sanadin sa an yazid ibn harun daga yazid ibn harun daga cikin malaman imam ahmad قال كان جعفر ابن الزبير وعمران وعمران بن حليل في مسجد واحد Ja'far ibn Zubair da Imran ibn Hudayr sun kasance suna cikin masallaci daya a fi masjidin wahid musallahu ma anas yin sallah wa kana wa kana zuham ala Ja'far taruwa mutane mutane sun fi taruwa ma Ja'far ibn Zubair wani sai inda Imran ahad kuma shi Imran din babu kowa a wajen shi wa kana Shu'ba yamurru bihi ma fa yaqulu Shu'ba wani lokaci sai ya zo ya gitta ya gitta ya gitta su su biyu fa yaqulu sai ce ya ajaban yace abin mamaki linnasi abin mamakin mutane ijtama'u ala akdhabin nas sun yi sun taru a wurin wanda yake kowa ƙarya yani Ja'far shi ne wancan Ja'far ibn Zubayr wa taraku asdaqan nas kuma suka bar wanda yake kowa gaskiya shine Imran ibn Hudayy to haka mutane suke shi wanda yake da ilimi din kaga mutum na da ilimi wani lokaci zaka same shi kamar cikakken kwatanniya ne baya ƙara sai in ka zo ne ka matsa mishi sai ka ilimin na fitowa amma da kowa su mutu to ba da ilimi shi domin mutane sun kusan kuma su san baga baga baga baga baga a ji a taro wajen a ta surutu ana ta taratsi ana ana ta kabar baki to tun da ta aka fara samun wannan matsala qala yazid yace yace sai yazid bin harun yake cewa fa ma ata alaina illa alqalil hatta ra'aytu dhaka zihamu ala imran yake cewa zamani bai bai ketare ba zamani mai yawa har sai daga baya da daga baya zamani ya bayu ya zama wato an koma ana mashi Imran cincirindo wata da ko Ja'far aka bar Ja'far saboda ƙaryar sa walaysa indahu ahad babu babu kowa tare da shi daga baya saboda ƙarya ne makarici ne shi ba mai ilimi bane ba wa qala Abu Hatim ar-Razi Abu Hatim ar-Razi yace sami'tu Uthman ibn al-Haytham naji sai Uthman ibn al-Haytham yana yaqul yana cewa dakhaltu jami'a al-Basra na shiga masallacin Basra wa idza Ja'far ibn Zubayr qad istama alayhi an-nas sai ga Ja'far ibn Zubayr mutane suna taruwa masa وإذا عمران بن حذير قاعد وحده سيقى شي عمران بن حذير ما نبي ما شي كدai ke zaune فقلت سينتي يا عجبا abun mamaki akzabu an-nas qad tama alaihi an-nas wanda yafi kowa ƙarya shi mutane ke tattaruwa wajen sa wa asdaqu an-nas qa'idun wahdahu wanda yafi kowa gaskiya kuma shi na zaune wanda yake na maka shi wata shi masu ilimin sai kai bincika su kansu da yawa shuhura ba shi ne masu ilimi ba shuhura ba shi ne masu ilimi ba وعثمان بن الحيثم هو ابن الجهم ابن عيسى ابو عمرو البصري وهو مؤذن المسجد الجامع البصري بالبصره malam ne yana maka karin bayani cewa Uthman bin Haytham ne aka faɗa nan shine ga nasaban sa nan kuma shine wato ladani mai kira sallah a masallacin Basra wa qala Hammad ibn Zaid Hammad ibn Zaid ya ce adraktu an-nas ma'ilina ala Ja'far ibn Zubair na samu mutane sun karkata ma Ja'far ibn Zubair wa Imran ibn Hurayr imamul masjid shi imam ibn Husayn shi ne imam masallacin kuma ya ti ahadu ma bai zuwa wajensa ثم مال الناس على عمران sai daga baya kuma da ilimi yi halin sa jahilci ma yi halin sa sai mutane suka karanta zuwa ga wajen Imran wa baqiya Ja'far ma yati ahad sai Ja'far ya zama wanda ke zuwa wajen sa saboda an ga cewa makarici to zai tashi akan wa Ja'far ibn Zubair bayani akan su waye waɗannan mutane guda biyu wannan dai duk misalai ma da yake kawo maka na na makareta da kuma makareta to karka damu wannan su wasu sukan da makareta da suke duk kudari su duk daga baya mutane za su gane wani mata da suke da yan bida duk duk azaba din shi zai tafi jufa'a ma ya fa'un nas kuma shine zai tabbata Allah tabbatar da mu akan addini saboda haka kare wani hankali shi da idan mai ce ai ga suna suna ta ƙara mabiya suna ta kaza an ba su kuɗi turawa na ba su kuɗi waye waye na ba su kuɗi waye duka ku damu da wannan eh wallahi za a sa duk wanda ga ya bizu na ma sai shi ma batacin ne ba shi ya je can su cika da batan su in ya je ya kashe ta shikenan in kuma Allah ya da ya da rabu sai ya dawo to abin da muka tada Allah ba mu lada abin da muka sanar Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعصنا عاقبه في الامور كلها واجعلنا من كسبنا وعذاب الاخره Allah ta'ala ya mana albarka a neman mu Allah ta'ala ya mana albarka a abubuwan da muka sa a gaba Allah ta'ala ya iyaye mu albarka Allah ta'ala ya ji kawai da suka riga mu zuwa gidan gaskiya mu da muka yi saura da iyayen da suka yi saura Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan da'a ya tsawaita rayuwar mu akan da'a gare shi Allah ta'ala ya bude zukatan mu Allah ta'ala ya bude zukatan mu Allah ta'ala ya shirye mu zuwa ga addinin musulunci zuwa ga shiryen da yake so ya da ita Allah ta'ala ya shirye mu zuwa ga sunna Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين